الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه سي العوامل المئة الجرجانية لا درسنا ومشاء كينا إن شاء الله تعالى a wannan yammaci na juma'a ko aljuma'a sha biyar ga watan jumada al'akhira jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya daidai da 29 ga watan daya miladiya haihuwar annabi isa alaihi salam shekara ta 2021 za mu tashi annawul ashir ko ko at-tasi'u annawul tasi'u kalimatun tusamma asma al-af'ali تسمى أسماء الأفعال wannan nau'i na tara kenan daga cikin al'awamilu al-lafziya da malam ya fara lissafi tun farkon littafi har yanzu to sai ce wayannan wasu kalmomi ne da malamai na nahu suke kiran su da asma'ul af'al sunayen ayyuka ta wani bangare sunaye ne ta wata fuska af'al ne ayyuka ne to shi sai aka zo aka haɗe gaba ɗaya sai aka ce asma'ul af'al saboda ko ina sun ɗebo eh sun ɗebo a layin sunaye sannan sun ɗebo a layin ayyuka to shi yasa aka ba su wannan suna ya daga cikin dalilin wasu daga cikin annuhat da suka ce wannan ya kamata shi ma a ba shi matsayin kashi mai cin gashin kansa daga cikin a na kalima a ƙasamun kalima tunda muna da alismu muna da alfa'ilu muna da alharf to sai suka ce akwai ismul fa'il sai suka kira shi da almukhalafa sai ya zama shine cikon na hudu ke wasu daga cikin nuhat su suna cewa kalma kashi hudu ne to suna sa wannan fasali ko wannan babi to amma da yawa daga cikin malamai suka ce a'a ai shi galiban malamai ma na kawo shi ne a layin sunaye babin sunaye malamai sun ka aje shi to da ka babu bukatar wai sai an yi mishi nashi wani kismiya akaliya ko istikira'iyya za mu ga cewa alaƙarsa da suna ta fi ƙarfi to su wa'annan aikinsu shi da zai faɗa ya ce wa ba'adoha wasu daga cikin asma'ul af'al tarfa'u su rufa suke suna yin rafa wasu daga cikinsu wa ba'adoha tansibu wasu daga cikinsu kuma nasaba suke yi kaga kashi biyu ne akwai masu raf'a akwai masu nasba to kaga shi ma wannan amal ne kenan asma'ul af'al su ma suna daga cikin al'awamil ma'aikata tunda akwai inda suke haifar da rufa wani lokaci kuma nasba wahiya tis'u kalimatin su kalmomi taran kalmomi guda tara ne su ne malamai suka tattara tsakanin waɗanda ke yin arraf'u da waɗanda ke yin annasu sai aka tara guda ainihin wato tara kamar yadda za mu ji insha Allah annasibatu min hasittu kalimatin to wa'anda muka ce su suna yin nasba su kuma guda shida sauran guda uku su kuma suke yin arrafi'atu ake kiransu ana kiransu da arrafi'atu to su waɗancan da ake kira da annasibatu yace na ɗaya akwai ruwaida akwai wa balha ko balhu akwai dunaka akwai alaika akwai ha akwai haihala ko hayyahala wannan su ne guda shida duk inda ka gansu to su nasaba suke yi sunan da zai biyowa baya gare su to maf'ulun bihi ne shi ne abin da ake nufi da haka za su zamo amil a kansa to sai ce na hau misali ruwai da zaidan ai amhilhu ka jinkirta ma zaidu bi ma'ana amhilhu ka yi masa jinkiri kar ka yi masa rigima to mahallin shani mun samu zaidan sai ya zamo mansubun wanda ruwaidan wasu suka ce asalinsa masdari ne amma sai ya koma ga wani aka, aka canza mai nizabi da siyagatu sai ya koma da siga ta ismul fi'il to sai malamai suka samu saɓani akan wajihul i'rabi nashi ya za mu yi masa li'irabi idan kaga irin wannan jimla to ya za ka yi li'irabin ruwaida da zaidan waye zai muna li'irabin ruwaida ruwaida zaidan ma'ana jinkirta ma zaidu cikin fuskokin da malamai suka ambata waye san ko da fuska ɗaya ce kun yi turu-turu da idan ta wanda ya nuna kenan ba a karatu eh inda ana yi labar da a ce an leko ta fuska ko da tun da ba kwaya ɗaya ba ce akwai aujo aujo al'irab na asma'ul af'al ba wanda ya karanta al-khulasa ta ibn malik to sharhin ta ba ibn aqil eh ko hashiyatu sabban hmm babu to audahul masaliki wa sharhin ta eh na ibn hisham al-ansari babu to mu ji tsoro Allah eh mu ji tsoro Allah ba ko ba makaranta ko eh ayi kokari in ha ba ka da kokari ba ka iya karatu son jiki Allah bai kawo ilimi al'imamu al'imamu shafi yana cewa al'ilmu la yunalu bi rahatil jism ilimi ba a samu ne da hutun jiki kawai kana nan hutawa dai haka kana kiba kana walƙiya kuma yi ka tara karatu to wannan shibhu mustahilin ne in ka sa abin da malaman mantiki ke kira shibhu mustahilin kun taba karatun ilmul mantik to Allah ya gyara to wani irin ilimi na muke nema to daga cikin fuskokin da malamai suka ambata akwai fuska guda ɗaya wadda ita fi shahara suna cewa shi ruwaida a mubtada ne mahalla kenan lirabinsa li'irabi ne na almahalli dama li'irabi ya kasu kashi nawa hmm li'irabi ya kasu kashi eh kashi biyu kashi tau na daya a eh a eh ba hukumin muke magana ba sina'atan eh hukuncin li'irabi sina'atan ba hukuncin li'irabi hukuman ba muna da al'irabun lafziyu muna da al'irabu at-taqdiri muna da al'irabul mahalliyu eh su muke da su duk wannan karatun mun yi shi a cikin nazmul ajrumiya kuma gashi an zo ana tambaya wai ana shi a farko farkon karatu aka yi shi ko ba ba to to wannan ya nuna ba a nazari kenan don mun kawo ko mun kawo misalai na kowane da na lafazi da na takadiri da shi na mahalli to shi ruwaidan dinnan suka ce mubtada ne alma mahallan kenan zai zamo ismu fi'ilin mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'u wa fa'iluhu damirun mustakinnun fihi wujuban taqdiruhu anta wa huwa sadda masadda al-khabar zaidan مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر توسع كسوكتي ذا إلى إرادنسا wannan ita ce fuska mafi shahara a wurin malamai akwai wanda suka ce a'a la ya hataju ila khabari mun yadda da mubtada ne mahallan lakin a ce a kaddara masa labari to wannan babu wannan bukata to da suka zo sai suka ce dalilin sa kawai yana nan matsayin fa'il damiruhu to fa'ilun sannan lam yasud lam yasud da masaddal khabar ba za a ce ya toshe matausan labari ba to amma waccan fuska ita ta fi ƙarfi shi ibnu aqilin ya ambace ta cikin sharhin al-khulasa haka ne ibnu hisham al-ansari rahmatullahi alaihi ko alaihima shi ma ya kawo ta cikin awdahu al-masalik awdahu al-masalik sharhi ne na alfiyatu bin malik to wanda ya wasa bayani shine Muhammad As-Sattan mai littafin Hashiyatu As-Sattan Hashiyatu As-Sattan yayi hashiya shi ba shine asalin mai sharhi ba mai asalin sharhi ana kiransa da Al-Ushmuni sunan sharhin ke Al-Ushmuni sharhu Alfiyatu bin Malik to shi Muhammad As-Sattan da yazo sai hashiya abinda malamai ke kira hashiya to sai aka haɗa littafin wuri ɗaya mujalladi tara ne to in ka same shi insha Allah a za ka fa'idan to kwarai da gaske tare da hashiyat amma an buga shi al-ushmuni biduni hashiyati Muhammad bin as-sabban wanda yana fitowa mujalladi biyar mujalladi shida eh na? to dawo waye kai ba karatu kace za ka yi ba? eh? to wannan shi zai nuna maka gaskiyar magana alibabu shafi al'ilmu la yunalu bi rahatul jism sai ni sai an wahala domin kuma yanzu ba masu wahala kawai dai mu mu samu bantas shi yasa ilimin namu bai da yawa dan kalila ne dan citin bai da yawa da dama waɗanda ake kira malamai a wannan zamani marhala ma ta ɗalibta ma ba su cancance ta mataki ma na ɗalibai ba su cancanta a kira su ɗalibai ilimi ba waɗanda ake kira malamai ha ba wai waɗanda ake kira ɗalibai ba ko ustazai su waɗannan laisu bishai a kai ba kowa ba ne a waɗanda dai ake kira malamai masu karantarwa wayanda ake jin muryoyinsu to manzila ta ɗalibai ma ba su cancance ta ba to amma sai ka gana kiransu a shekuwa ne al'ustazuwa ne malam wani waye waye dokta ai shi ba lakabi ne na ilimi ba da dokta da professor nan ba su da alaka da ilimi su yawwa su kwali ne kawai hoto ɗai ne amma ɗannan su ne alƙaw na malanta ko wani gaji an kira shi da alfaƙihu wanda malamai sun ce wala yudda al'insanu faƙihan حتى تجتمع عليه خصال ككلمات الفقيه كو ككلمة الفقيه كو كحروف الفقيه الألف أن يكون مألوفا ثم يكون أليفا يزمو أن سابا دشي كما شي ما يسابوني أنا جندادون هلا دشي to alif kenan in baka da wannan sifa ba faqihi kake ba eh allamu an yakuna layyinal qalbi fi da'atin lahi ya zamo duk inda Allah ke so can yake duk abinda Allah bai so ba ce yake ba in zuciyarka ba haka take ba lasta faqiha والفاء أن يكون فاهم ألف مسألة قبل أن ينظر في كتاب إيه يزن يا فهمتي باو يا سني با يا فهمتي مسألة دبو in ka tambaye shi zai iya kawo masu ba tare da ya duba littafi to duk wanda ba wannan ba laisa laisa fakiya ولياو أن يكون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على بصيرته eh ya zama yana umarni da kyakkyawa kuma yana hani da mummuna bisa ilimi la an jahali wal hawa an yakuna hariban min azabillahi ya zama duk abin da ke jayo azabar Allah to gudun sai yake yi to haza yusamma faqiha ne in ma akwai ilimin ha to sai ya tara wayannan abubuwa to amma wani sai gaji an ce huwa eh kaga mutum jahili bala littafi uku bai haddace a zuciyarsa ba amma ana kira ne albaqihu ash-shaykhu al-ustaz littafi uku na addini ba wanda ya haddace a zuciyarsa wannan wasa da addini eh ai ma'ana ɗaya ce da shaidu abu guda ne karka raba biyu ɗaya biyu ta so da haka mu ji tsoron Allah kawai mu tashi tsaye mu nemi karatun kuma mu yi aiki da karatun wannan shi ne ma'ana shi abin da ake nema ga kowa ina ba an fahimci wannan to wannan dai haka malamai suke kawowa saboda haka dole a taya tsaye a yi karatu kuma a nemi littattafai a ga abin da malamai suka rubuta wa balha ko balhu ko suna rubuta shi balhu ko balha to wa balha misali na hau balha zaidan ai da'ahu shi ne ma'anarsa kyale zaidan kai balha zaidan balha amran ta mutum shi kyale shi to shi ma kaga nan ya yi aiki a kan zaidan hawa yau zaidan ɗin nan ya zama manso da na farko da shi wannan duka su suka yi aiki a kansa sai ka ce balaha ismu fi'ilin mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada wa fa'iluhu damirun mustaqillun fihi wujuban taqdiruhu anta wa huwa sadda masadda al-khabar sai zamo matsayin shine labarin balha ke zaidan maf'ulun bihi باسم فعله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهكذا الثورة سكي ودونك نحو مثالي دونك زيدا أي خذوا جيك مؤمن زيد لك أي ميشي ككبري شغل تشين سكتي دونك زيدا دونك عمرا دونك هندا إلى آخره to mahallin shahid dai kaga dai duk zai duk irabin sa ɗaya ne dunaka shi ma ismu fi'ilin ne to yadda muka yi irabin wa'ancan haka za ka yi wannan wa alaika akwai alaika misali alaika zaidan ai ilzam eh ka makale ma zai ka lizince shi to shi ma zaidan dai duk dai zaidu zaidu zaidu ne gashi na ya zama mai tashi duka alal nasbi ko wa ha akwai ha eh ta ismul fi'il ba ta nida'i ba muna da ha ta nida'i sannan muna da ha ta ainihin ismul fi'il akwai kuma ha ta at-tanbihu to ta ismul fi'il ake magana shine zaka ce ha zaidan wannan ba nida'i bane ma'anarsa khuzhu khuzhu ha zaidan ko ha a zaidan wasu na sa hamza ha a zaidan gashi na qur'ani ha o maqra'u kitabiya to shine aka yi jam'in sa to shi ma ha ismu fi'lin ne mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada wa fa'iluhu damirun mustaqinnun fihi wujuban taqdiruhu anta wa huwa sadda masadda al-khabar shi ma dai haka zaka yi lirabe shi wa hayyahal akwai hayyahala eh gaba da yayi a bayyana masa fataha shi yayi hayyahala to shi wannan shi ma suna ce mishi ismu fi'il hayyahala kalma biyu ne an ka game wuri guda akwai hayya irin su hayya ala sala sannan akwai hala to za ka haɗe su wuri ɗaya sai suka bayar da ismul fi'il sai ka ce hayya hala asarida mana iti mana je ga abinci eh asari abinci mai daɗi inda aka yi shi da nama da sauransu to shi ma fa'ilu amrin ne mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada bisa ga fuskar da tafi shahara eh amma akwai na gaya muku fuskoki daban-daban to tunda na fahimci gabanin ba ku san komai ba shi yasa ban damu da kawo sauran fuskokin ba sai a kawo fuska guda ka rike eh in ka san malaminta to zuwa gaba eh haka ake yi duk sanda ka zo karantar da mutane malamanmu na cewa ka fahimci a wannan babe kwata-kwata ba su san komi ciki ba to ya akwai saɓani samu sahihi wanda ya yi inganci ko wanda ya fi shahara sai ka takaita musu shi sauran kuma sai ka ɓoye abinka eh sai ka ɓoye iliminka ka kyale su eh yana cikin babu gana babu jawazi katibul ilmi ko kitmanil ilmi saboda jin tsoro in kace ka yi musu tafsiri to yana yiwa kwakwalin su buga kamar da shi wanga ya ce kai ya buga kuma fuska guda ta hanka bai eh to da za mu tsaya mai sharhin fuskokin nan shi kaɗai ya ishe mu karatun yau eh to wannan su ne guda shida da ya kawo sai kashi na biyu warrafi'atu minha salasu kalimati akwai masu yin raf'a su kuma kalmomi guda uku ne akwai haihata nahau haihata zaidan ai ba'u da zaidun eh zaidun haihata zaidun ai ba'u da zaidun zaidu ya nisanta shine ma'ana haihata zaidun to shi shi wannan shi ma ismu fi'ilin amma bambancin shi da wancan shi kaga fa'ilinsa bayyane yake wancan kuma fa'ilinsa muƙaddari ne wadda shi ne bambancinsu wancan ya hataju ila mafa'ulin bi wannan kuma la ya hataju ila mafa'ulin bi wa inna ma ya ƙatasiru ala fa'ilihi da ka ce haihata zaidun yi kenan zaidu ya yi nisa zaidu zaidu ya yi nisa to sai ka ce haihata ismu fi'ilin mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un hawayu hawayu yana nan mubtadansa zaidun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه أأ زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر سد مسد الخبر سورة هكا شيني فاعل كما شيني مثلا لا باي وشتان هيهاتا أي أقويتا قرآني كو هيهاتا هيهاتا لما توعدون تو غاغاني to hayata ya wannan ta'kidi ne ta'kidi ne lafzi mun yi shi a cikin danwar liman ko ammanci to masha Allah hayata shattana nahaw shattana zaidun wa amrun bi ma'ana iftaraqa da zaidu da amru sun rabu kowa ya kama gabansa shine ma'anar shattana eh to shi ma yadda kai lirabin wancan muka yi lirabin wancan haka zaka faɗa ismu fi'lin mabniyun 'ala al-fath fi mahalli raf'in mubtada zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih لأنه مفرد وهو صحيح الآخر لأنه وهو صحيح الآخر وهو صحيح الآخر كي وهو سد مسد الخبر to haka shi ma sar'ana eh yawa kamar yadda ya zo a hadisin a mutumin nan zuliya da yi eh shi ne ce sar'ana zaidun ai sara'a zaidun zaidu ya yi gaggawa to shi ne sai ka ce sar'ana zaidun madadin ka ce sara'a zaidun ko to shi ma ismu fi'ilin ismu fi'ilin mabniyun ala al-fathi fi mahalli fi mahalli raf'in mubtada zaidun shine fa'iluhu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu مفرد وهو صحيح الآخر وهو سد مسد الخبر to kaga su dukkaninsu sigarsu ta mazinci wato abu ne wanda ya riga ya gabata labari ake baka kenan su su asma'ul af'al kashi biyu ne abu waɗanda sigarsu tana da lala akan nema shine umarni kamar wayancan da aka ce annasibatu guda shidda na farko akwai waɗanda su kuma dalalar su shine akan lokacin da ya riga ya gabata su ne waɗanda ya ce maka arrafi'atu wayanda su sun takaita ga ainihin fa'ilinsu wanda ya sauka a masaukan labari ba shi an labari ba to amma tun da babu labari sai ya zaune mazaunin labari to dole ya an zo sai an yi wannan bayani tun da dama an ce al'irabu huwa eh menene shine al'idahi wata bayi ma'anar lirabi shine a fito da abu fili kuma a yi bayani to sai an nau'ul ashir nau'i na goma al'afa'alun naƙisatu al'afa'alu an naƙisatu ayyuka masu naƙasu kenan ba tamma ba ne kenan muna da al'afa'alu a tamma sannan muna da an naƙisa muna da an naƙisa to zai yi bayani insha Allah sai ce tarfa'ul lisma kakka ce tarfa'ul isma wannan lahanun ne ba a cewa al'ismu sai dai al'ismu tarfa'ul lisma suna wa suna raf'a watan sibul khabara suna wa labari nasba wannan shine aikinsu kaga sun sha bamban da sauran ayyuka kenan wahiya thalathata fi'lan ko ashara ne thalathata ashara fi'lan fi'ili goma sha uku su ne ake kira da al-af'alun naqisatu sannan suna yin raf'a ga suna kuma suna yin nasba ga labari to ma da yace wa innama abun sani summiyat al-af'al an-naqisata an kira su da ayyuka naqasassu wa'anda ba su cika ba masu gibi me dalili li'annahu lam yatimma al-kalamu bil fa'il saboda in ka taƙai daga fa'ilinsu shi ne sunansu to magana ba ta cika bal ya taju ila khabarin magana yana da bukata a kawo labari mansubin kuma labarin nan mai nasaba to fali haza sun miyatil afa'alan naƙisata shi yasa aka kira su da al'afa'ala an naƙisa in ka shafe labarin to magana ba ta cika sai ka kawo labari amma da in ka sha da labari ma'ana za ta cika to shi kenan sai a kira su ta amma eh gaba yadda za mu yi to menene su mala ya ce a in baka san su ba kana da akhawatuha a ita ce kana ba mai babin kana ba to ga gani zan sauki sai zannan bantas kawai za a ɗauka to kana da ‘yan uwanta na hau misali kana zaidun menene ƙa'iman zaidu ya kasance a tsaye to kana ɗin nan fi'ilun ne na ƙison me dalili saboda in ka cire ƙa'iman magana ba ta cika ba lam ya timmal kalamu in ka ce kana zaidun kai shiru kuma wani nufin ka kana son ka ce tsaye amma sai ka ɓoye tsayuwa sai dai ka ce ka na zainu to kaga akwai buƙatar cikin bayani ko to wannan shine dalilin da yasa aka kira su da alafa'alun naqisa to shi yasa kana sai ka ce fi'ilun madin naqisun tadkhulu ala al-mubtada'i wal khabari فترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرا wannan shine aikin su shine li'irabin su eh zaidun sai ka ce ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhir qa'iman خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره شما لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ولها معاني تو إذا كانت إنما با تنادى معانوني eh ka ji tsoron Allah ba inda kaga kana sunanta kana ba eh a kana tana da ma'anoni an fahimta to shine zai mana bayanin ma'anonin nata guda biyar insha Allah ahaduha ɗaya daga cikin ma'anonin kana bi ma'anar listimrar takan zo ta bayar da ma'anar dogewa ci gaba al-istimrar wad-dawam mun sha faɗan wannan al-istimraru wad-dawam to wasu lokuta in ka zo kaga kana da wannan ma'anar zaka fassara ta ina misali ka qaulihi ta'ala wa kana Allahu aliman hakima wa kana Allahu aliman hakima me fassara eh kun yi shiru babu dai mai cewa bai san fassara wannan aya ba wa kana Allahu aliman hakiman mhm kun yi shiru me fassara ta ba mu taba ji ba to me ake cewa a kanta eh Na'am. Na'am. Na'am. Shikenan? Eh? To kai kawo abin da ka sani. Eh. To ina wata fassara? Ba wani ƙarin bayani? Hmm? eh aha eh Allah na'am Allah ya kasance yayi to ina wata fassara duba wa aya malam wannan gajeruwa aya dan sauki eh eh to al-afsah shine kace Allah ya dawwama mai ilimi mai hikima Allah ya dawwama mai ilimi mai hikima na ba ta rangani hmm domin kace bai gushe ba to zai iya yiwa inda an ka hito eh inda an ka yato bai gushe ba to inda za ana in ka ce kana Allah Allah ya kasance sannan kenan inda an ka yato baya ba banda inda ni to kaga baka fasara aya ba amma Allah ya dawwama me ma'anar dawwama eh abinda dama haka yake ko bai yanke ba eh allazi laysa lahu awwalun wala akhiru shine ma'ana addawa ilimin Allah na da farko shi na da ƙarshe to shi yasa ba a cewa ya kasance mai ilimi ko bai gushe ba mai ilimi a'a Allah dawwamamme ne tun tan azal dama dawwamamme ne iliminsa ilimi ne ƙadimi laisa lahu bidaya wala nihaya to shi za ka ce Allah dawwamanne ne mai ilimi kuma mai hikima shine gwani don kai haka ka ba kana haƙƙinta limaza li'annaha tufidu listimrara to amma ba ko ina take da ma'ana eh eh wani daga cikin manoni biyar ne an fahimta sun ce galiban duk sanda aka jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala to tufidul listimrara waddawama hmm irin su kana Allah kaza kaza kaza din nan kanka ce Allah ya kasance eh don kana iya riddaha to shi yasa ake ruwaitowa daga sayyidina ali yace man fassara alqur'ana fa asaba faqad athima wa in akhta faqad kafara la bi ra'ayi eh duk wanda ya fassara qur'ani da jahilci bila ilmi ko bi jahilin eh man fassara alqur'ana bila ilmin fa akhta eh fa asaba faqad asima duk wanda ya fassara qur'ani bai da ilimin da zai fassara ayin to ko ya dace sai an bashi zunubi ko ya dace da daidai zunubi za a rubuta in ko ya kuskure to ya yi ridda ya fassara saɓanin yadda shi Allah ta'ala ya faɗa. Allah ya ce, wa kana Allahu aliman hakima. Allah da wamamme ne mai ilimi mai hikima sai ya ce Allah ya kasance mai ilimi. To kaga ya kuskure, ko bai kuskure ba. To shi ne abinda sai da na alike faɗa. Man fassara al-Qur'ana bila ilmin fa asaba faƙaɗi a sima wa in a haɗa faƙaɗi ka fara na shi ne suke kallo wannan ai ba ba laifi ba ne wasu kainin sun ka bashi wata mummunan fahimta ni malami nake bale ka yi takalidi gara a ka samu matsala malamai ake magana eh ni ga kanka dogara gara eh don ni ba malami ba ne lasto aliman ina dai bisa ga hanyar neman ilimi ko in kai ko in mutu kamin in kai wallahu a'lam eh to ga gani eh amma kana iya dogara ga su a shehu abdullahi wandu da makamantansu amma muka a yalai su bishai lasna bishai komai ba mana sai karambani a gaskiya ke da yau don na fi kowa sanin kaina ko akwai sabani to wannan shi ne kenan abin da ya zama wajibi mi kamin ka fassara ka ce ka yi mi ka ce ka yi karatu shi ke don babu wanda ya ce dole sai ka yi tafsiri ai shi sa haka mafi yawancin malaman da in an zo ga aya sai su tsallake eh to daga cikin dalilai akwai dalilai da dama malaman zaure haka daga cikin dalilai wannan yana ciki saboda yana yiwa shi yana ganin bai kai ga ya fassara alkur'ani ba domin shehu dan bode ya ce fassara qur'ani ba da ilimi ba yana jayin bala'o'i guda goma lokacin da an ga samu wani dan ta'adda a zamaninsa da ya naɗa makai ne rawani wai shi mufassirin ya dinga ɗaukar littafin Allah yana mai hawan ƙawara shehu ya ji labari ya rubuta mai wasiƙa ya ce ka ji tsoron Allah labari ya zo min cewa wai tafsiri kake kuma mu mun san baka cancanta kai tafsiri ya ce to don Allah ka ji tsoron Allah kar ka zama dalilin Allah ya saukar da bala'i a wannan ƙasa tamu ka ruha mana asiri ya yi mai bayanai ya rubuta mai ayoyi da hadisai da maganganun magamata ce fassar duk inda ake fassara ƙura'ani da jahilci to bala'i yana sauka wurin daga ciki ya ambaci akwai yunwa akwai annoba akwai yawan gobara akwai ɗaukewar ruwan sama akwai talauci kusan guda goma ya lisa ba to shi yasa za a ga suka zo ga aya sai su tsallake saboda shi yana ganin kai ne bai kai ga fassara aya ba bi ma'ana bai da ilimin da zai iya fassara ta an gane akwai masu mummunan ma'ana masu ganin cewa a kwata-kwata ma dai bai gabata a fassara ƙur'ani cikin gari ba ba wannan ba shi ake nufi ba ana nufin waɗanda ba su cancanta ba yan kabu-kabun malamai su ake magana kan su fassara ƙur'ani yana jawo fushin Allah a samu malamai waɗanda suka yi karatu suka ƙware sai su yi tafsiri su ce Allah kaza yake nufi to wanda bai gane ba sai shi ta zagin malaman zaure ai ba a masar aya qala Allah ta'ala kaza kaza sai a ketare mutahi sai dai a karanta kawai ba a fassara to wasu masu tsoron Allah daga cikin su da takawa abinda suke kallo kenan abinda suke kallo kenan tunda tafsirin nan yana da sharuɗa to shi kuma ya san bai cika su ba kuma ga abin da magabata sun ka faɗa eh to kenan in ya yi mi kaga in ya fassara kenan ya yi ganganci ya yi tafsiri da jahilci kuma da ra'ayinsa ba da mi ba da ilimi ba to wannan shi ne in ka san baka cancanta ba kakka fassara shi kenan in kuma ka san ka cancanta to ana ma irin ku ne ake nema ko to shi yasa kuma ga bala'i yayi mana yawa ko bai kare ba eh mutum ana samun yan ta'adda ko ko wani janibi akwai yan ta'adda bangaren addini bangaren ilimi ma akwai yan ta'adda to ka gani ba ambata suna ba nan ya dai magana ga ya cancanci malaman da za su yi to sai ka ce eh wani ya tantance malamansa ba sai ka yi inkiya ba to wannan raga ya yi ya yi kyau haka kowane shugaba ya kamata shi a yankinsa eh da masu karantarwa islamiyya da masu karantarwa masallatai da ko'ina a bincika duk wanda bai dace ba a rufe makaranta ta yi shi ta shi karatu in yayo karatu ya dawo ya ci gaba wannan shine wajibin su ha to amma da sun yi hito da wannan da da shikenan sai zage zage eh saboda rashin tarbiyya wasani nabiyu bi ma'ana hadasa aw wujida akwai inda kana takan zo da ma'ana alhudusu wal wujudu shine samuwa da wannan ma'anar zaka fassara ta ba da ma'ana al-istimraru wad-dawamu ba to ita wadda adda wagga ma'anat wala yahtaju ila khabarin mansubin ita ba ta da bukata da labari mansubi kiran da an samu khabar ɗinka sai ya zama fa'ilinta shikenan ka qaulihi ta'ala kamar bada Allah madaukakin sarki da yake cewa wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisara ma'anar aya in ji malam ai wujida zu wujida zu usratin idan an samu ma'abuci tsanani da rashin yalwa ya ci bashi to da Allah dan jinkirta mai har zuwa lokacin sauki kar a ce a dole ba ka daga wallahi ba ka daga sai ka biya ni banda to babu rana da babu kai ka san babu ni kawai ka bani kaya Allah ya ce a to kana din nan da Allah ya ambata a nan ma'anar ta wujida ba al-istimraru wad-dawamu ba to sai ka ce wa in kana zu usra idan an samu ma'abuci tsanani matsatsi talauci fa nazratun ila maisara ga ta ta a irin ta wa in kana rajulun yurasu kalalatan to irin ta ce to wannan ana kiranta da kana atamma li'annaha taktafi bi marfu'iha wala tahtaju ila khabarin mansubin to ita in gagga irin wannan sai ka fassara ta da waccan ma'ana eh eh na'am والثالث نأكو bi ma'anar lintiqal akwai kana takan zo da ma'anar ciranta min shay'in ila shay'in min halin ila halin eh kana alintiqaliya ake kiranta ita kuma abinda zaka fassara ta da shi kenan wanda ita ma'anar da an kafa sani ka kaunihi ta'ala kamar fada Allah madaukin sarki wa kana minal kafirina illa iblisa aba wastakbara sai ce mi wa kana minal kafirina to sai ka ce wa kana minal kafirina ya kasance eh menene cikin kafirai kenan da ba kafiri bane to kaga in ka jingina ma Allah wannan fassara sai ka bar musulunci wa kana ko kana aliman wa kana aliman misali wa kana Allahu aliman Allah ya zama mai ilimi kenan da mara ilimi ne eh subhanallah yanzu to kun ga akwai matsala ko to wannan ke ai bi ma'ana sara min al-kafirina ai intaqala min al-muslimina ila zumratil kafirina to akwai kana waka ita ta yawa ta fi yawa a qur'ani da hadisai sai waccan da ya fara kawowa bi ma'ana al-istimrar wadda to sai ta hudu warabi bi ma'ana al-madi akwai wadda za ta zo ta bayanar da ma'anar abu ya wuce an yi shi ya riga ya ƙari kamar ni kana zaidun ganiyan zaidu ya zama mawadaci a da ya zama mai wadata a da kina yanzu to akwai ma masu fassara waccan kada da ake jingina ma Allah subhanahu wataala da wannan ma'ana wal khamis tabiyar ta ƙarshe za'idatun ana kiranta za'ida amma a ƙur'ani ne sai ka kira ta silatun eh yawa ko ta'kidun saboda ladabi don ƙur'ani babu za'idi kamar yadda shekuna abdullah gwandu ya faɗa a cikin miftahun tafsir ya daga cikin ladabi idan a ƙur'ani ne ka ce silatun أو تأكيد هكا شيما الشيخ شعبان ألفي السا كفاية الغلام في إعراب الكلام شيما يقول لبابي كما يا بياني أكون ونن بابي إن تصور هكا زامة سلة شيبدا تيوا ما لا يأمتا بزائدة كقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا eh kaifa nukallim ta yaya za mu yi magana man kana da wanda fil mahadi sabiya yana cikin tsumman goyo sabiyan kuma yana yaro haka za ka fassara ayin kaifa ta yaya kowa ya ji da kyau ta yaya nukallim za mu yi magana man kana wanda fil mahadi ke cikin tsumman goyo sabiyan yana yaro to ita kuma ma'ana ta kenan silatun kenan eh ma'ana an kawo ta ne lita'akidil ma'ana ba a fassara ma'anarta karkace kaifa nukallimu yaya za mu yi magana man kana da wanda ya kasance ka faɗi ka yi mi ka zubi domin takadirul aya kaifa nukallimu man fil mahadi sabiya haza huwa takadir to in zaka fassara da takadirin aya zaka bada ma'ana ba da abin da an rubuce ba eh an fahimci wannan ko to duk sanda kaji an ce kana din nan silatun ko za'idatu to abinda zaka faɗa kenan ko kuma harafi kaza hmm kaza ne ko irin su kaɗin nan laisa ka mislihi shay'un to kaɗin nan sai malamai suka ce silatun ce ma'ana laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da yake kamar ubangiji haka za ka fassara ayan ba laisa ka mislihi babu wani kamar misalinsa ba a ba haka za ka ce ba laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin Allah da yake tamka ga Allah wa taqdirul aya laisa mithluhu shay'an eh babu wani abu da yake irin ubangiji to in ka zo tafsiri sai ka hararo ma'anar aya ma'anar ma'anar aya to nan za mu kwana insha Allah eh sai in an dawo a tashi ta biyu wa sara Mm, kowa ya haddace ma'anonin nan kuma kowa ya je ya samo shawahidu na alkur'ani da na hadisai game da ita kana din nan da ma'anoninta muna ji da kyau yauwa a samu shawahidu na sauran ayoyi banda waɗanda malam ya kawo don ba naka bane naka za ka samu da inda kana take da ma'ana alistimraru wadda wamu ka samu ayoyi da hadisai ka tara ko da inda kana ta zo da ma'ana alwujudu wal hudusu shi ma ka samu ayoyi da hadisai ka ainihin wato tara da inda kana ta zo da ma'ana alintiqal min shay'in ila shay'in shi ma ka samu ayoyi ka tara alintikaliya ke da inda kana ta zo da ma'anar almadi hmm? shi ne abin da ya wuce almudiyu kenan da kuma kana sila to kowa ya kokari ya dora bakansa wannan na
akwai alamar da za a iya gane nan
wannan yanke kariya ce wannan istimariya ce
siyaki za ka kalla na- na ayyukan Mm. siyaki za ka kalla kamar wacce kaga siyaki ke nunawa idan siyaki ana maganar Allah ne su biya wata ala kaga wannan mi alistimra to wannan ke to kowa sai ya kokari ya lalabu kowa ya kokari ya samu ayoyi na kowace ma'ana ya rike ina ba ta gane eh ka yi shiru تو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته